نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سعدوا أولا مجلسي ناكرا الإسلام الكتابي نحو الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله أولا مسلاتي مكان البركة مسلاتي جميع إسلامي كبس عن جرم مدور شهر ورنو يومنا قوما بوجه شعبان شكرا بقرينا ولي ورد أربعين دبيو بان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم واندلاتي إلى أشرين دهول دواتا أكو شكرا بقرينا أشرين دهول الإسلام المدوري أساكين يجب هذا malam ya kawo mana bayanai akan wato tausayawa dabbobi kula da haƙƙin dabbobi ya kawo matsalar hatsarin kawo hargitsi da fitina da saɓani tsakanin al'ummar musulmi musamman ta fuskar annalimanci darasin mu na yau shine darasi na ko talatin da uku ko wancan karar mun kuskure an yi tambihi na amma ban samu na faɗa ba karatu da ya wuce talatin da biyu ne wannan shi ne talatin da uku yau malam zai kawo mana matsalolin su hasala da canfi da yi wa mutane zato da sauransu قال رحمه الله وقلما ينجو المؤمن من الحسد والطيرة والظن فمن حسد فحسد نازا أقول إذا إسا ضمة كلا أقولكم هكا إسا فمن حسد فمن حسد فمن حسد ولم يرض لم يضره حسد ومن تطير فليمضي لوجهه فإنه لا يضره طيرته إلا أن يلتزمها ويعتقد صحتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة على من تطير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطيرة إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم ومن ظن ولم يحقق لم يكن عليه بأس في ظنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حسدتم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا ما نجد وقلما زي كرمتي سوسي هنا بكرمتي سوسي ينجو المؤمن مؤمنين يسيرا من الحسد لبهاتنا a gani zai karanci mu'mini ya tsira daga hasada ya kubuta daga hasada ma'ana kusan kowa zai yi hasada wannan yana daga cikin rauni na dan adam to mece ce hasada hasada abin da ya shahara wajen tarihin malamai shine mutum wato ya burin wani ya rasa wata ni'ima da Allah ya masa tamanni zawali ni'matil ghayb wani Allah ya masa ni'ima kai burin Allah ya raba shi da wannan ni'ima kai fata Allah ya ba shi dukiya tana fata Allah raba shi da wannan dukiya Allah ya bashi lafiya tana so a jarrabe shi da rashin lafiya Allah ya bashi ilimi tana so ya rasa wannan ilimin ko Allah ya bashi wani matsayi kana neman Allah ya raba shi da wannan matsayi wannan shine hasala tarihi wanda ya shahara wasu malamai kamar su ibnu taymiya suna ganin cewa hasada ba ta takaita akan wannan ba ba sai ka yi burin Allah ya raba shi da wannan ni'imar ba idan ka ki ta yi kyashin ni'imar da Allah ya masa wannan hasada ce yake cewa wa tahqiqu anna al-hasada huwa al-bughd wal karaha lima yarahu min husni hali al-mahsul yana cikin ni'ima yana cikin wani hali na jin daɗi ka ki wannan dan me Allah ya yi masa wannan ko da baka nemi Allah ya raba shi da wannan ba hasala ce kuma idan ka ƙi galibi me zai biya baya kana so me ni'imar ta kawo to sha sa wasu malaman wani sa'ilin ta yi mutum ya ƙi ba tare da kuma ya nemi ni'imar ta kawo ba misali wani sa'ilin ta yi almuhim ka ƙi wata ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa wani bawa sawa'an kayi burin Allah ya raba shi da wannan ni'ima ko baka wannan burin ba wannan shine wannan ita ce hasana kuma na ki cewa yana da wahala a samu wanda ke bayar da hasana haka nan wa tiyarati canji tiyara wato kaga wani abu kai canfi ka ji wata magana kai canfi kuka samu wani labari ka canfi tsiyara an dogo daga tsayir ne asali al'adar laraba a jahiliya in za su yi tafiya misali suka fita bayan gari sukan ta da tsuntsu idan tsuntsun ya yi dama za ta wannan tafiya akwai alkhairi su ci gaba idan tsuntsun ya yi hagu za ta wannan tafiya ba alkhairi sai su fara ko suna su yi wani aiki haka za su in suka ta da tsuntsun ya yi dama za ta wannan aikin akwai alkhairi su ci gaba da yi idan suka tsara tsuntsu ya yi hagu za su yi wancan aikin babu alkhairi ba za su yi ba to daga nan kuma duk camfin da mutum zai yi ko ba da tsuntsu ba ana kiransa a tsiyara mutane suna canfa canfa gari gari kaza in ka je ba alkhairi kada ka je suna canfa canfa zamani suna canfa wata kamar watan safar misali da a borno suka ce ba ya aure a ciki babu alkhairi mutane suna canfa kabilu in ka auri kabila kaza to arziki ka zai koma baya ko ka auri yar gari kaza za ka mutu akwai wani canfa rana kaza ba a yin wanka to wani sa'ari mutum zai fita ya ga kuturu sai ce wannan tafiya babu alkhairi ya fasa ko ya ga makaho ta kai fitowa daga gida kawai farkon wanda na fara ganin shine makawa to zuwa kasuwa yau babu albarka to ana camfar zamani ana camfar guri ana camfar gari ana yin camfi da mutane duk abin da zaka zaka ce wannan alama ne na sharri abin da zan yi ba zai yi albarka ba ka fasa wani shine aqiyara wani shine aqiyara amma yana ganin masu raba ruwan nan za ku hana ta shi karatu ba ta gani da ta kai walau ku je zama to shi ne wani ke cewa to zai wahala ta ga wanda zai tsira daga daga canfi a dakatar da raba ruwan nan malam zauna zai wahala wato mutum ya rabu da canfi yana da wahala mutum a ce canfi baya fada cikin zuciyarsa canfin ya fada cikin zuciyarka daban kuma ka yi aiki da shi daban zai iya ya fada cikin zuciyarka ka kawar da shi ba maka da matsala matsala shi ne ya fada cikin zuciyarka kuma ka ne ka yi aiki da shi to shi ne ma yake cewa zai wahala daga wanda yake yake tsira daga canfi ta yadda canfin baya ba da cikin zuciyarsa baya tunaninsa haka nan wannan zai wahala ga mutumin da yake ba zai yi zato ba dan adam ne kaga wani abu wani tunani ya faru cikin zuciyarka anya ba kaza bane in ka rabu da zaton nan take ba matsala amma ka gina hukunci a kai shine ba a so a gane to shine kita wadannan abubuwa guda uku zai wahala a ce wanda baya fadawa ciki amma hatsarin ina yake bayan abin ya fada cikin zuciyarka ya zauna a cikin zuciyarka ka gina hukunci a kai hasada ta shigo ka ga wanda yake baka da matsala canfi ya faru ba kai aiki da shi baka da matsala ka zaci wani abu ga dan uwanka ka ga wani abu ka yi tunanin wani abu ka yi zato ka zaci wani abu ka kawar da wani zaton baka da matsala a gane dangane da tsayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa at-tiyar shirkun at-tiyar shirkun talatin har sau uku can fi shirka ce can fi shirka ne can fi shirka ne shirka a nan karamar shirka ake ne babban shirka ba domin ka ga wani abu ka ce wannan alama ne wani hatsari ne same ni kaga baka dangana sharrin zuwa gare shi ba iyaka ka ɗauke shi a matsayin alama ne wani abu zai same ka wannan kalamar shirka ce canfi zai iya zama ta babbar shirka idan ka dangana tasirin zuwa gare shi kaga kuturuto kuturun nan zai iya kawo min bala'i kaga in ka dangana bala'i zuwa ga wannan zai zama ta babbar shirka ka fita misalin ka ga wani nau'i na tsuntsu kuke canfawa a garin ku wannan tsuntsu zai jawo mun bala'i ka ga zama ta me babban shirka amma idan baka dangana tasiri zuwa ga wannan abun ba karamin shirka ce mazala ki wa mamin na illa zai wahala da cikin musulmi wanda ba zai canji ba to shine balin mali wa qallama yanju al-mu'min min al-hasadi wa al-qiyarati sai manzo Allah yake walakin Allah yudhibuhu bit tawakkul kowa canfi zai iya fara cikin zuciyarsa ya tunanin canfi to amma mu'mini dama yana da tawakkuli tawakkulinsa sai ne ya me ya kawar da wannan ya tafiyar da wannan wato canfi da ya fado cikin zuciyarsa ko ya tunanin sa a gani malam yake cewa ba man hasada wanda ya hasada walam yabghi bai zalunci ba ma'ana bai gina hukunci a wannan hasalan ba lam yadurruhu hasaduhu wannan hasala ba za ta cutar da shi ba kai hasala ga wani ko kai tunanin wato danne zuciyarka kawar da wannan abu daga cikin zuciyarka ba ka da matsala amma idan kai hasala da wani to wannan hasalar idan baka yi hankali ba sai ta sa ka ka ji kana cin namansa wani sa'ili saka jin mutum yana cin naman wani ba komai bane yasa dan yana hasada da shi yana so ya bata masa sunansa a gurin jama'a kun ga wani da girman sa kaga abin da yake kwa ni ban yi tsammani wani zai yi haka kamar mai yin nasiha ya nuna cewa damuwarsa da take da kai cinsa me yasa wani yayi kaza duk kuma ƙarya ce wallahi abin ya dame ni ban yi tsammani wani zai yi haka ba duk ƙarya ce ba wani da dadi mai ce kaga wannan yayi hasada kuma hasada ta sha ta sa shi yayi ne yayi bazuri ya zalunci wani sa'ani hasada za ta sa mutum ya je wani tsafi kuma nake da yawa yana faruwa tsakanin yan kasuwa tsakanin yan siyasa tsakanin almajirai hatta almajirai makaranta wani ya yi fice wajen karatu ya wuce sauran sauran sai su yi hasada ai matsa tsafi sai ya haukace ana samun wannan wadan kasuwa a yi masa tsari a yi masa hasara don kasuwanci da yana tafiya a masa tsari in ya kama hanyar kasuwa ba ya da lafiya in ya koma gida lafiyar sallau kasuwar ne ba zai iya zuwa to an yi hasara an samu hasara kuma an samu bazu amma ina mutum hasara ta fara cikin zuciyarsa ya kawar da wannan hasara bai bagi bai zalunci ba lam yadurru hasad wannan hasadan ba za ta cutar da shi ba a gani kuma hasadar cuta ce ta zuciya sai dai wani sa'ani akan ga alamunta mutum yana hasada ga sai zaka gane ta fi ta hanyar maganganunsa irin yadda yake maka mu'amala wani idan kun hada ido hudu da shi kana kuna hada ido da shi za ka fahimci abin da ke tafiya a cikin zuciyarsa dangane da kai ba kyau jikinka zai ba kana samu kuna hada ido hudu da shi ko bai yi magana ba sai jikinka ya baka jikinka zai shoki yana rike da kai cikin zuciyarsa anya wani na baya haka da zuwa jikinka zai baka zai saka tunani cuta ce ta zuci kuma babban zunubi wanda Allah jarabi da yawa daga cikin mutane kamar da malam ya kawo kuma hali ne Yahudawa Allah ta'ala ya jarabi Yahudawa da wannan wadda kathir min ahli alkitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi anfusihim hasada ne hasada ki ta sa suka kifi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am yahsuduna nasa ala ma atahum Allah min fadli ko manzon Allah a hadisai da dama ya hana musulmi su yi hasada yana cewa wala ta hasadu kada ku yi wa juna hasad kabira ce babban zunubi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake cewa innahu sayusibu ummati da'ul umam lalle wato cutar al'ummu da suka gabata za ta wato faru ga mutane al'umma musulmi sahabai suka ce wa ma da'ul umam ya rasulullah cuta daga aka jarrabi al'ummu da suka gabata da ita wace cuta ce sai magana al'asharu wal batar wuce iyaka wajen wato girman kai da kin gaskiya dan mutum Allah masa ni'ima ya rena mutane ya wuce iyaka ya ki gaskiya ita wannan al'umma za za su fada a ciki ita wanda kafiru in alfahari da dukiya yin alfahari da yawan dukiya wacce na fi fi duniya gasa akan duniya wani ya yi sabon gini dole sai na yi wani ya yi canza mota dole sai na yi wani ya yi sabon ɗinkin nan dole wani ma ya yi dole sai nima na yi wacce na fi fi duniya gasa akan duniya wacce ba'u nisantar juna da ƙeyar juna wacce haya sudu in hasada da juna hatta ya kuna albagyu har za a samu zalunci ثم الحرج sannan zubar da jini ce waɗannan cututtuka ce wato na al'ummu da suka gabata maza Allah ce za su faru a wannan al'umma ko rayuwar mu ta yau ka ɗauka ka duba duk waɗannan al'amura muna nan muna fama da su kin gaskiya da girman girman kai nisantar juna yin alfahari da dukiya gasa a kan abin duniya hasada zalunci da kuma zubar da jinin yau zubar da jini ya zama shine kamar wasan yara zubar da jini musulmi kamar wasan yara a kama musulmi an je ana ciniki sa kamar rago kidnappers su kama mutum su je su kera wani group din haka suke yanzu idan suka kama to su su kai wani group din su sayar musu su yi cinikin sa musulmi aka garaje kuma a zubar da jininsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakan za a samu a cikin wannan al'umma ba su kuma ga shi kuma duk muna ganin suna faruwa mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da malam yake wa kallama yanju al-mu'minu min al-hasad wa qiyar sai wani zai aiki da hasadar wani kuma zai kokari ya tunku da hasadar ya kawar da ita ba zai bari hasada ta samu gindi zama cikin zuciyarsa wani kuma sai ya bari hasada ta samu gindi zama cikin zuciyarsa har ta kanta har ma a san shi da wannan wani a wani ne hasada wani yana da hasada har a san shi da wannan cikin al'umma wani mutum cewa al-hasan al-basri har ya shi bin mu'min mutum mu'mini kuma zai hasada mu'mini sai sai ma an saka bani yaqub ka manta da yayin annabi yaqub ne annabi yaqub ya ya umma annabi yusuf ita ka manta da ai kuma masu imani amma ga abin da suke wajen uwansu saboda ya samu karbuwa gurin mahaifinsu sai yake a matsayin kan mu'min za ka yake hasada ita walakin ghammihi fi sadri ka danne ta cikin zuciyar kada ta fita kar ka nuna alamar wannan ka hasadar wani ta fara cikin zuciyarka wanda kake hasara da shi karka nuna masa haka sai ka danne zuciyarka kai masa kyakkyawar mu'amala yace fa innahu la yadurruka in kai haka hasada da ba za ta cutar da kai ba ma lam ta'udu bihi yadu matakar baka wuce iyaka da hannunka ba ka ji ka dake shi wani saboda hasada sai ya daki makami da kashe wani ya harbe shi da bindiga ko ya tare shi da takobi ya kashe shi ko da wuka yana samu wani matakar baka wuce iyaka ka cutar da shi da hannunka ba wala bi wala lisan ko baka wuce iyaka ka cutar da shi da harshen ka kamar yadda muka bada misali ka zo a majalisa kana cin namansa kana masa kage kana masa sharri kana masa batanci hasara kuma mataki uku ne dangane da wajen hatsari na farko mutum wato ya yi burin ni'imar da ke gurin wani ta bar gurinsa ta dawo gurinka wani yana da mota kana fata ya rasa motar na kai ka same ta wani shi ne mataki na farko mataki na biyu shi mai hasadar burinsa kawai mai ni'imar nan ya rasa ni'imar ko shi bai samu ba kana da mota kana da lafiya kana da gida shi da burinsa fatansa a ce ba ka da wannan ni'imar ka rabu da ita ko shi bai samu ba ya haƙure da yayi ko bai shi bai samu ba yayi kai dai ka rasa biyu babu na uku shine wanda ya hasada ya hasada da kai kuma saboda wannan hasada zai yi duk abin da zai yi cutar da kai in ya kama ya kashe ka a ya kashe ka kamar irin da iblis ya yi hasar da annabi adam alaihi salam zama yi eh sai da yi abin da ya zama da sanadiyar aka saukar da annabi adam daga gidan aljanna haka ne yahudawa da suka yi hasar da manzon Allah ba zama suka yi suka hada kai da kafiran maka sun yaƙi da hada kai da munafukai suna shigar da manzon Allah ya yi sulhu gurin su wato sun hawo saman ɗaki suna sun shirya za su sako masa dutse a halakar da shi malaka jibril ya ba manzon Allah labari manzon Allah ya bar gurin an ji yakin khaybara suka sa guba a cikin nama manzon Allah ya taba ji amma manzon Allah ya zo rasuwa bayan shekara biyu na cewa har yanzu ina jin wato zafin ko alamar guban da nake a yakin khaybara ta sha sa ba wasu malamai suka ji manzon Allah shahada ne kaga in masa hasada ba su tsaya ba sai da suka ne nemi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hasada ya fi hatsari ki hasada da mutum ba za ka kyale shi ba kai masa tsaki dan ya hauka sai ko ya bar gari ko ya rashin lafiya kamar da ke mata suke wa kishiyoyin su mace sai wa kishiyar ta tsaki ko sai wa ayar kishiyar ta tsaki yaro mai hazaka mai karatu amma kishiyar babanta mahaifiyarta ta mata hatsada ta mata ta mata tsafi yaro ya hauka sai daina karatu duk ana fata wannan ya fi hatsari kuma dan ba komai yasa ake hatsada ba na farko idan an ga mutum yana da ni'ima sannan kuma idan ya zama da shi wanda aka masa ni'ima mai marawaci wani sa'ayi wannan zai sa a maka hatsada to kyauta na maganin hasada a unguwa ko a wani guri Allah ya hore maka saura ba su da shi to ka dangana samar musu yanzu suna da gamsuwar wannan arzikin naku ne gaba daya ba na ji kadai bane su ma suna cin more wannan addu'a ma za su yi maka Allah ya kara ma albarka Allah ta dukiyarka ta karo domin karuwar dukiyarka karuwar su ce an gane to in Allah maka hore maka dukiya a unguwa ka hawa mota mai kyau ka gina gida mai kyau ka ci mai kyau ka sa mai kyau amma duk ana ganin ka ba abin da kake ba su to dole za a hada da sannan wato in ana gasa akan wani abu kuma masallaci an zo an gina sabon masallaci ana neman limamai kai ma kana nema abokinka yana nema kaga nan kowa yana cewa mai karwa ne samu kowa yana cewa kar wane samu cikin wannan wanda ya samu shi wanda bai samu ba in ba sa aka yi ba sai hasa dan me wane ya samu wannan mukami kamar na 'yan siyasa ko kasuwanci ko control kun ka ku jefa nema wannan ya ne wannan ya ne ba kai aka shi aka ba shi kai ba ba ka in ba sa aka yi ba a sanadiyar wanda zai iya hasara da shi haka nan mutum misali wato in yana da girman kai za a yi hasara da shi ya rena gaba to kuma sai a ga san kai mutum saboda san kai sai yana hasar da mutane sannan kuma raunin imani raunin imani zai sa mutum yana hasar da mutane kuma wato hatsarin cutar hasara shi mai hasara yana cutar da kansa kafin ya cutar da wanda yake hasara da shi na farko mai hasada yana wato fada ne da ikon Allah da kaddarar Allah kai da kake son wannan abin Allah ya san da kai yana ganin ka amma Allah ya kyale ka ya ba wannan hukunci ne na Allah shi ma da ya samu ba shi ne ya samu ba kansa ba Allah ne ya ba shi saboda sai ka rubuta kaddarar Allah in kana so ka ci gaba da roƙon Allah kai ma Allah ya ba ka sannan wato mai hasada kullum yana cikin cuta ta zuci damuwa ta zuci misali makocinka ne misali ya yi mota sabuwar mota ka yi hasada da shi kana so Allah ya raba shi da wannan mota kullum da safe idan ka fito gidanka abin da zaka fara gani kenan wani tun da kaga wannan motar ka samu damuwa kai ki ce Allah ya sauke kai tafiyar ka dawo da yamma ya zo ya faki kalli wannan motar ka girgiza kai ka shiga kullum kana ne kana shi bai ma san kana hasar da shi ko ya sani ba ruwan shi kai ne kana cikin damuwa saboda haka kana cutar da kanka kana wahal da kanka duk sanda ka ga wanda kana hasar da shi ba ka da hutun zuci ba ka da kwanciyar hankali to shi yasa wani malami yake cewa banga wanda yake azzalimi ne amma ya fi kama da wanda aka zalunta kamar mai hasara shi ne azzalimin amma ka duba rayuwarsa ya fi kama da wanda aka zalunta kamar mai hasada saboda kullum mai yana wahal da kansa yana cutar da kansa ya shagaltar da kwakwalwarsa da tunaninsa don mai wani ya samu wani yana da kaza wani yana da kaza ya takura wa kansa ga zalunci yake yi amma kuma a wata fuskar ne ya zalunci kansa yana wahal da kansa akan abin da yake bai da iko a kai Allah ya kaddara ya kaddara bai da kai sannan wannan ya saba wa imani cikakken imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a wannan hadisin ki cewa la yastami bi qalbi bi qalbi abdi al-iman wal hasad ta cikin zuciyar dan adam bawa cikakken imani da hasara ba sa ba to kaga mutum ya kullun hasara shi ne aikinsa wata ne shigo ya fita wannan ba wani abu bane ya shigo ya fita hasadar ta shigo ta fita ba wani abu amma kullum tana cikin hasara alamar da raunin imani kuma mai hasara shi ya raina ni'imar da Allah ya masa wani ya yi mota kai ba ka da mota ai kana da lafiya ne wani babu mota ba lafiyar ku to ka raina ni'imar da Allah ya masa sannan hasara na kawo fitina da sabani a tsakanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu an-nasu bi khairi ma lam yatahasabu mutane ba za su bushe ba suna cikin alkhairi al'umma suna cikin alkhairi matukar ba su yi wa juna hasada ba amma wannan yana hasada da wannan wannan yana hasada da wannan wannan yana hasada da wannan to ba yadda za a yi a zauna cikin alkhairi da kwanciyar hankali da zama lafiya to Allah ta yi daga shari'a hasada babu abin da mutum zai yi kubutar hasada kamar ita addu'a Allah ya tsarkake masa zuciyarsa kula da zuciya gyara zuciya domin hasala cuta ce ta zuciya idan mutum ya kula da gyara zuciyarsa wajen zikiri da karatun alkur'ani kyamun laili da yawan addu'a kuma yanzu da kasar Allah sai Allah ya kare shi shi yasa ma aka umarci manzo Allah mu sharri hadiri idan saboda hatsarin saboda hatsarin malam ya cewa kuman ta tsayyara wanda ya canfi fali yau da wajihi ya ci gaba da abin da yake ya ci gaba da abin da ya fara kamar mutum za shi kasuwa ya buru gida ya fita sai ga wani abu ya canfi abin da wannan abin ka abu alkhairi kuwa to kar ya yi aiki da canfin nasa ya ci gaba da abin da zai yi tafiyarsa an gane فإنه لا يضره طيرته إذا يا هكا وتشمكم بذلك تتشيبا داما تشمكم يا فالس نزوت يسا كمامي يا ثور بي أيكي بشيبا كافت لك جدا سيكا وانا متن با هكي أفسكسا أنيا وانا كاسوانتنا أقول البركة كوان وانا متمنى لما لا هكي لنا لنا kaga canfi ya fada cikin zuciyarka idan ka koma gida kai ne ka aiki da canfi sai ka tana da tawakkali ka tana da tawakkalin ka da girman Allah ka yi tafiyar ka kaga me wannan ba zai cutar da kai ba illa an yantazima sai dai idan ilizimci wannan canfi kaga wani abu canfi ya fara cikin zuciyarka ka canfe shi kuma ka tsaya akan wannan ka fasa abin da za ka yi wa ya taƙi da sihataha kuma ka kuduci ingancin wannan canji kace kai wannan ba gaskiya ne da ma an ce idan mutum ya fita daga gidansa ya ga kuturu to kasuwa ba ba albarka ka kuma gida ka ba ka zuwa kasuwa to kaga a nan kai karmashin kai karmashin ka sai ma da ya kawo hadisi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama tayyibu canfi wanda ba a so alaman da tsayyara ga wanda yake wato ya yi canfi kuma ya yi aiki da canfi wanda ya yi canfi wani abu amma bai aiki da shi ba babu kuma a kansa wani ibn hibban ne a yi rawar da hadisin anas bin malik lafazin ibn hibban shine la tsayyarata wa tsayyaratu alaman ta tsayyara babu canfi a musulunci ba yadda da canfi ba wa tsayyaratu wato hukuncin tsiyara canfi zai tabbata alamar ta tsayyara akan mutumin da yake ya cimfo wani abu kuma ya yi aiki da canfi amma wanda ya tunanin canfi ya kawar da canfi daga zuciyarsa wannan babu abin da zai same shi na laifi sai kan hadisi na biyu kuma wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi tiyaba dangane da canfi innama zalika shay'un wannan wani abu ne ya ji duhu a hajjikun ɗayan ku zai yi shi fi nafsi a cikin zuciyarsa fada ya shi dannaku amma wannan kada ya hana ku aikata abin da kusa gaba wani hadisin mu'awar ibn hakan asulani ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi a sabon musulunta sai ki ce ya rasu da gani sabon musulunta ne a kabilar mu a cikin mutanen mu akwai waɗanda mutanen da suna canfi sai maza da ke masa inna ma za ka shi mun yujidu a halikum wannan wani abu ne da ɗayan ku zai ji shi a cikin wato zuciyarsa fala ya shuddannakum kada wannan ya hada ku aikata abin da kusa gaba ma'ana kada ka aiki da canfi idan baka aiki da shi ba dama ai a hadisin manzon Allah ya faɗa kaɗan ne wanda canfi ba zai fara cikin zuciyarsa ba kaɗan ne wani rauni ne irin na ɗan adam abinda ake so gare ka shine kada ka yi aiki da canfi idan baka aiki ba ka tsira to idan mutum ya aiki da canfi ya matsayinsa ka fita sai ka ga abin da ba ka so ka ce wannan babu alkhairi wannan tafiya tawa ka fasa ka ga yanzu ka yi ne ka yi karamashi saboda haka sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ka faɗi abin da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man raddathu tiyaratu faqad ashrak dan mutumin da ya yi canfi wani abu kuma ya yi aiki da canfin a sanadiyar canfin ya fasa abin da yake so ya yi canfin ya mai da shi ya fasa tafiya ya fasa aiki ko ya fasa aure ya shirya zai auro mace aka ce wannan a garinsu wannan garinsu mutanen garin nan ba kyau in ka auro ta za ka mutu ya fasa kaga manzo Allah ya yi karamin shirka qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ma kafara da zalik to menene kafaran wannan idan mutum ya yi haka sai manzo Allah ya ce yace Allahumma la khayra illa khayruk ya Allah ba wani canfi da zai iya tasiri zai yi aiki illa tsayuka sai abin da ka kaddara shi tsayuka a nan Allah ba ya canki wannan mushakala ce wannan kamar ala inna matairuhum inda Allah ma'ana abin da suke can fa Allah ne ke kaddara ba annabi Musa fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadi wa in tusibu sayyi'atin yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna mata'iruhum inda Allah banu Isra'ila idan wani alkhairi ya same su to namu wannan namu ne dama namu in wata masifa wani mummuna abu ya same su sai su ce tatayyaru tatayyaru bi Musa wa man ma'a sai su yi ai saboda annabi Musa ne saboda annabi Musa ne su canji annabi Musa Allah ta ala inna mata'ihum inda abin da suke canfa suke shukumi da shi ai Allah ne kaddarawa ba annabi Musa da mutanen da suke jawo ba to anan Allahumma la tayra ya Allah ba wani canfi da zai amfani illa tayru sai abin da kai ka kaddara wala khayra babu wani alkhairi zai faru illa khairu la tayra illa tayru ma'ana in wata mummuna ta faru a sanadiyar wannan tafiyar taka ba don camfin ba ne Allah mai kaddara la khaira illa khairu kuma an ka fita ka ga alkhairi ka samu alkhairi ba don wani abin da ka gani ba Allah ne ya kaddara wannan alkhairi a gani wala ilaha illa anta babu wani abu bauta da gaskiya sai kai ya Allah ka ana sai mutum ya jaddada imaninsa ga Allah da ya canfi imaninsa ya samu matsala ko haka saboda haka sai mai ya jaddada imaninsa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Imam Tabarani ya rawaito wannan hadisi sai ma ne yake cewa wa man zanna da wanda ya zato ya zaci wani abu walam yuhaqqiq bai tabbatar da wannan zaton nashi ba lam yakun alaihi ba'sun babu komai a kansa fi zanni dangane da wannan zato da yayi sai ka ga wani anya wannan ba daga gidan giya ya fito ba kuwa ka ga yanayinsa ka san zuciyar nan adam na da rawan komai zuciyarka za ta iya riya ba komai za ta iya tunani zuciyarka ka ce kai anja wannan ba gaske ba ne ka rabu da wannan zato ba ka tabbatar ba ka ba ka da komai a kanka amma da ka gan shi ka ce anya wannan ba da gidan giya ya fito ba ta ji kana cewa mutane wani ba ni ba ina tuhumar ban yadda ba anya ba daga gidan giya ya fito ba kaga me ka tabbatar da me zaton ka har ka fara furtawa da bakin ka to shi ne man zanna wanda ya zaci wani abu an sace kayan ka misali sai ka ga wani anya ba wannan shi ne ya sa ki dukiya ta ba kuwa take take sai yadda yake ki bayana ta kallon mutane da anya ba shi bane kuwa ko ba ka da hujja in karki a cikin zuciyarka baka gina hukunci a kai ba babu damuwa amma ka zo ka ce ni ba ban yarda da wani ba a ji a bincike shi ai kaza ba ka da wata alama ba ka da wata shaida ka ka tabbatar da ni zato in ka zaci wani abu baka tabbatar da shi ba baka yi aiki da shi ba baka gina hukunci a kai ba lam yakun alaihi ba'sun babu komai a kansa fi zanni akan zato da yi iyakum wa zan fa inna zanna الرباعي اجتنبوا كثيرا من الظن جينا هكون شيء أكثر الرباعي domin wata nan za ka ji a kaji kunya duk mutumin da yake abokanan sai yawa mutane mummunan zato zato da ake nufi a nan mummuna da yi wa mutum kyakkyawan zato ai ana son wannan da zato da malami yake magana akai a nan shine mummunan zato ya kawo hadisi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza hasadtum idza ku hasada wa ku hasada fala tabu kada ku zalunci ku ci iyaka wa idza zalantum idan ku yi zato ku zaci wani abu fala tuhaqqiqu kada ku tabbatar da shi wa idza tatayyartum idan kun yi canfi famdu ku yi watsi da canfi ku zartar da abin da ku sa gaba wa ala Allah tawakkalu ku yi tawakkali ga Allah amma ya matsayin wannan hadisin ضعيف جدا هذا هذا الحديث هذا وجه اسنادي معنى الحديث باي da fata da matsala ma'anar hadisin ba ta da matsala amma wajen isnadi saboda ba za ta yi ta ce manzon Allah ya ce ba amma ma'anar hadisin zai ne in kai hasara kada kai zalunci in ka zaci wani abu kada ka tabbatar da shi in kai canfi kai watsi da shi akwai hadisi da suka nuna haka kuma kai tawakkali ga Allah daidai amma ba za ka ce manzon Allah yake da wannan sigar ba an fahimta kuma akwai alfa'al akwai bambanci tsakanin wato atsiyara da alfa'al atsiyara ka canfi wani abu ka ga wani abu ka sai kaza ne to wani abu alkhairi ne in kaza ne shari ne kuma ka gina hukunci a kai ko ba ka gina hukunci a kai ba amma alfa'al ka ji wata kalma ka yi fatan alkhairi shi canfi yana tasiri akan mutum in ya ga abun ya doka abun alheri yake sai in ya doka shari ne barinsa zai yi an gane amma alfa'al ba za ka gina hukunci a kai ba sawa'un ka ga wannan abu ko baka gan shi ba abin da kai niyya ne za ka yi shi ne alfa'al manzo Allah ya ujibuhu alfa'al fa'al yana wato fatan alkhairi yana burge shi sahabbai suka ce wa wani fa'al ya rasulullah menene fa'al sai ce alkalimatu tayyiba أو ده رواية الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متين يجي وتكتاور كلمة يفاتن الخير كاي wannan tunda mun ji wannan kalma abinda za mu yi muna fatan Allah ya sa mana albarka a ciki to shi yasa a sulhul hudaybiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je zai umra kafaran maka suka ce ba zai shigo ba a shekara ta shida bayan hijira aka shiga tattaunawa suna turo wakilai wannan wakilin ya zo ya koma wannan wakilin ya zo ya koma sai ga suhairu ibn amr ya zo zai tattauna da manzon Allah akan ya za a yi da manzon Allah ya ganshi sai ce saboda lakum amrukum al'amurin ku ya zo da sauki saboda mai suna ne suhairu daga sahar aka ɗauko sauƙi an gane misali kamar za ku je wani guri kusa wani muhimmin al'amari a gaba abun yana da girma kuna tafiya kuna tafiya kun kusa da gurin sai ga wani yana tsaye kuma sallama lafiya waye sunanka sai ce nasu sai shi a wannan sunan yana da kyau Allah zai ba mu nasara ku yi fatan Allah ya ba ku nasara kowa yanzu ba canji za ku yi ba sawa'un kun gamu da nasir ko ba ku gamu da shi ba wannan abu da ko sa gaba za ku je ku kayan wannan shi ne ba'a wannan ba hana ka sa wani abu a gaba sai ka ji wata kalma mai daɗi kuma kalmar ka zama tana da alaka da abin da ka sa gaba sai kai fatan alkhairi Allah ya tabbatar ma wannan abin suka ce alfa'al yana babin kyautata zato ga Allah amma a tsira yana babin nuna na zato ga Allah to shi yasa aka ce alfa'al yana da kyau a tsira bai da kyau an fahimta sai ma da yake cewa wa man wa'aza idan ya gama da magana hasala da tsira da zato kuma ya dauko wani wata matsala daban كتاب الجامع كنا ومن وعظ وند زي وأزي أقوى كما علمي ما سوء أزي فليخفف يسسوت وأزي كذا يجاع فإنه دومشي من وأز إذا أسرف idan ya wuce iyaka wajen wa'azi ya taja ya taja ya taja ya kawo ayoyi hadisai mudundun ya yi sharhi ya yi tari ana sa ran zai tsaya ya fi tsayawa an gaji kana shi wannan mai wa'azin ya zama bil wa'azi aula shi ya fi dacewa a yi masa wa'azi min al maw'udi sama da wanda yake musu wa'azi in ya zama haka ma'ana shi ma ya jahilci ka'idar wa'azi saboda haka a zaunar da shi a nuna masa ka'idar wa'azi wa'azi yana da ka'ida wa'azi yana da ka'ida ta yaya za ka yi mutane da'awa na farko shirin kai kanka ka kai matsayin da za ka yi wa'azi wannan shi ne tana da ilimin da kul hadi sabili adu ila Allah ala basiratin ana ala basira ala basira kana da wannan basira kana da kai kanka sannan suwa za ka yi wa'azi wanda za ka yi wa'azi mataki mataki ne akwai jahili wanda shi bai sani ba akwai mai shubuha akwai mai taurin kai akwai mai son zuciya kowanne salansa daban ne sannan kuma wa'azi na da lokaci ka lura da yanayin mutane mutane suna cikin wanne yanayi ne ka zo misali yanzu a masallacin kasuwa lokacin azahar ya yi kowa ya bar shagon sa yanzu za a yi sallah azahar an yi sallah azahar kace za ka yi dan kalma ɗaya biyu jama'a da a dan saurara ka tsaya kana wa'azi za rufe minti talatin mutane sun baro shagon su ya yi in sun tashi sai mutane ba su da imani in ba su da imani kai ma ba ka da ilimin wa'azi an fahimta lura da yanayi da guri da zamani da kuma kwakwalwar mutane shin wannan abin da kake faɗa musu kwakwalwarsu za ta ɗauka خاتم الناس على قدر عقولهم يجي سيدنا علي كوا mutane magana gurgurda kokorwarsu a turidu an kazzaba Allah wa rasul kuna so ne a ƙaryata Allah da manzo don abin da ya fi ƙarfin jahili ka faɗa masa ya kuma musulunci zai ce haka kamar me kenan bai yadda ba kenan kuma yana ƙaryata Allah da manzo ya jawo kai da ka faɗa musu abin da ya fi ƙarfin ƙwarwarsu to man wa'aza wanda zai wa'azi fal yukhaffi bi sassauta sallama mai akasa idan salla ahadukum idan amma binna ilai wa dai dai goyi wa mutane limanci fal yukhaffi fa zalla kira fa inna fihi mudha'ifa wal kabira wa zal haja salla tafarilla to wasu ba su iya wa'azi ba karatun da aka an sa masa lokaci wanda an san lokacinsa duk wanda zai zo dama ya san abin da lokacin da za a doka wannan ba matsala tsakanin magariba da isha'i karatu ake yi awa ɗari an sani ba matsala lokacin na yi za a tsaya amma nasiha wanda yake ba sa masa lokaci ba kuma musamman ka zo ka yi wa mutane ba zata ba su san za a yi wannan wa'azin ba a masallaci ka je ka yi sallar jami'i da jama'a da Allah kalma ɗaya minti biyu ka yi wajen minti ashirin to kaga wannan zai jawo mutane damuwa to shine malai yake cewa kana bil wa'zi aula min al maw'udi dole masu wa'azi a kiyaye wannan ina za ka yi magana kuma me za ka faɗa waɗanda irin mutane ne a gabanka akwai abubuwan da suke muttafaq alaihi wanda kowa yana buƙatar sa ka fara da su abin da yake muttafaq alaihi mutane ba su fahimta ba ka ji ka ga wata matsala can na nesa na lungu lungu wanda malaman ba kowa ne zai gane ba ka zo kana tattaunawa gaban jahilai kana ba ta lokaci ne amma littafi ake karantawa karatu ya kai kai ya kai kan matsalar wannan wani abu ne daban amma za ka zaka yi wa'azi kai za ka zabi kalmar da za ka yi kai za ka zabi maudu'i da za ka yi magana a kai sai ka duba ka ɗauka abin da ya dace da mutane وستر المؤمن واجب سترت مؤمن واجبي ما استتر بأيديه ما استتر يا بويا دا أيضا يا بويا أيضا يوكل إلى ربه za a bashi ga ubangijinsa ba za a bincike a kansa ba ma'ana mutum ka san ka samu wani kana kuma ya yi yana laifi ko ka ga ya lafi ka su da daddare ka kana tsalla kai wani jiya fa na ganshi a can wani a wata uwa wani lungu ya buya yana shan giya ai da ya buya baya ga mutane su gani to kai da ka ci karo da shi ka gani kai shiru kada ka zo kana tare da cikin jama'a wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah duk wanda ya suturta dan uwansa musulmi Allah zai sirka shi to ka gan shi a wani gurin da ke bai dace ka gan shi ba kuma ya buya yake yi shi ne kita wa satrul mu'min wajibun wajibi mastatara bi ayi mutukar ya boye ya aibu ya buya ya ya boye aibu to yuwukal ila rabbi ka bashi da ubangiji da mutum wanda yake kabira huwa me fi mashi'atillah duk wanda yake yayi kabira yana cikin me mashi'atillah in Allah ya ga dama gobe kiyama ya gafarta masa in ya ga dama ya masa uquba azaba gwagwadon laifin da yayi sannan Allah ya sa shi nan aljanna inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tunda har ya buya to kai ma kada ka je ka kana fallasa su a cikin jama'a wannan ba hali ne na musulmi ba don musulunci ba a so ana yaɗa barna ana barna ba a son wannan alheri ne ake yaɗawa barna ba a yaɗa zunubi ba a yaɗa ba a yaɗa shi fasikanci ba a yaɗa shi malaka fa in a'lana idan ya bayyana ya zo yana bayyana a cikin jama'a yana shan giya a kan titi وعظ أي مسا وأزي وزجر أتاوتا مسا أهناش تند يبين بيزكون يبا يبين تو أي مسا وأزي وأزي شيني مغنرون ما استوسى ساوا دهان كلي إذا يكي وزجر أتاوتا مسا أتورة الدش baka yi hankali ba Allah zai kowane ka da azaba Allah zai maka kaza Allah zai maka tsoratar da shi an gane sura miki nawa uku to fa in lam yuzja idan ba a tsawata masa an hana shi ba wa abda safhatahu safha shine gefen fuska ko kuma ya bayyana fuskarsa abin nufi anan ya bayyana kumatarsa ko ya bayyana fuskarsa abin nufi anan azhara zambahu ya bayyana zunubinsa shine ma'ana azhara dhanba shi ake nufi uqima alayhi a tsaye da akansa ma amara Allah da yi hukuncin da Allah ya umarni da shi ala wajihi bisa ga fuskar da Allah ya umarni wa sunnatihi bisa ga sunnar da Allah ya umarni da shi kamar ya sha giya a fili ana gani kaga an samu shaida a kansa sai a tsaye masa da haddin ne shan giya ko ya kazafi ko ya sata a fili ga shaida ga shaidu a tsirin hajjin sata ko ya zina a gaban jama'a ga shaidu a tsirin hajjin Allah a kansa abda subhanahu wa ta'ala ma'ana azhara zambahu haka yazo hadisin a hadisin ibnu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya tsaye da hajji akan al-aslami sai maza Allah ijtanibu hadhihi alqadurat wadannan zunubai wadanda suke kazanta ku nisance su allati naha Allah anna wanda Allah ya hani a kansu faman alamma duk wanda ya je wannan zunubi ya je sha giya ko ya zina ko wani abu falyastatir bi sitrillah ya rufa kansa asiri ya boye abin da yayi wal yatub ila Allah ya tuba zuwa ga Allah Allah ya rabe ka ga wani laifi karka suna a cikin jama'a wallahi jiya ba abun tsautsayi tsautsayi ya same ni wallahi da abun da nayi ba daidai ba ka ruba ku ga asiri ka koma ga Allah ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ya ce fa innahu man yubdi lana safhatahu fa innahu man yubdi lana safhatahu kuma da malai ce abda safhatahu daga hadisi ya dauko wanda ya bayyana mana fuskarsa ko kuma tunsa ma'ana wanda ya bayyana zunubinsa nuqim alaihi kitab Allah azza wa jalla za mu tsaye da hukuncin littafin Allah ta saboda haka kaga wani yana laifi ka rufe masa asiri in ya bayyana kai masa nasiha ko kai ne kai laifi ka rufe masa asiri kada kai kana kallasa yanzu da yawa yau mutane suna zina mutum ya je zina ya zo na cikin abokansa yana ba da labarin yana hira da abin da ne da yana ganin wannan gwaninta ce wannan ita ce samartaka a gurin wacce ga yadda muka yi da wacce ga yadda ana dariya ana jin daɗi kaga wannan zunubi ne akan zunubi ka shiga aka ka samu kabira kuma kana jaddada wa kana maimaita wannan ba kai nadama ba kana jin daɗin wannan to manzo Allah ke cewa to wanda yayi wannan zunubin ya rufa kansa asiri ya rufa kansa asiri tuba zuwa ga Allah Allah karimi ne Allah ya rama zai gafarta masa amma mutumin da yake yayi laifi kuma ya bayyana to aka tabbatar da wannan laifin a kansa to za a tsaye da haddin Allah a kansa abin da muka fara zama da Allah ya ba mu lalata gaba daya abin da muka fara yi mana da da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya mu ina samun insha Allah karatun mu na gaba da akwai alama insha Allah za mu kammala littafin ranar lahadi idan Allah kai mu misalolin da kadan suka rage insha Allah abin da gaba kuma da zama da Allah ba mu da rasu gaba daya abin da gaba da zama kuskure Allah ya yi mana Allah ba mu ilmi amfani Allah ya wasu mana da zama lafiya wannan jihar tamu wannan kasa tamu da sauran kasashen musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk